وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau darasin mu na biyar ko yau muna goma sha biyar na musulunci sha hudu ko muna sha hudu ga watan goma sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina tana 1424 wanda ya zo biyar ko biyar ga watan biyu 2004 a kalandar Bature insha Allah za mu ci gaba da karatu mu na ashifa'u bi ta'rif huquqil mustafa inda malam yake cewa قال الفقيه القاضي أبو الفضل هذا تقرير من الله عز وجل جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي, لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وترويمه بعظيم مكانه وجليل رتب رتبته ورفعة ذكره وكرامه مع اسمه اسمه قال قال الفقيه قال الفقيه القاضي أبو الفضل ما هذا تقرير من الله wannan wani tabbatarwa ne daga Allah jallat muhu wanda sunansa ya ɗaukaka linabihi ga annabinsa ala azimu ni'amihi abu sani imomin da ya masa masu yawa lagai da a gare shi wa sharifu manzilatihi da kuma girman matsayinsa a gurinsa indahu wa karamatihi alaihi da kuma irin karamci da Allah yawa annabinsa bi an sharaha qalbahu lil iman yadda iyalwata kirjinsa ya cika shi sal da imani wal hidaya ya kuma cika shi da shari'a wa wasa'ahu li wa'yi ilmi ya kuma yalwata masa kirjinsa yadda zai rike ilimi ya kuma kiyaye ilimin wa hamlil hikma kuma ya sanya kirjinsa muhalli ne na daukan hikma wa rafa anhu thiqala umuril jahiliya alaihi ya kuma dauke masa nauye-nauyen da ke kansa na al'amuran da suka shafi jahiliya ma'ana ya kare shi daga hatsaniya da hayaniya da cunkoson al'amura da suka faru a zamanin jahiliya shi bai fada ciki ba amma yin hakan da al'ummar duniya ya ne masa nauyi wa baghadahu li tiyariha ko kuma sa masa kyamar irin wato tadoji ko al'adu ko halaye ko ɗabi'u wanda larabawa suke kai a zamanin jahiliya wa ma kanat alaihi da abinda larabawa suke kai bi zuhuri dinihi ta hanyar ɗaukaka addininsa da ya akan al'adunsu ala dini kullihi a addini duka wa haɓɓa an uhdata a aba'in risala ya kuma saryan masa da nauyin isar da manzanci wan nubuwati da kuma annabta da ya ɗora masa litabaligihin linnasi dan ya isar da mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wa tanwihihi da kuma yadda Allah ya bayyanar a gare shi bi azimi makanihi cewa yana da babban matsayi a gurinsa wa jalilin rutubatihi da kuma girman martabarsa wa rif'ati zikirihi da kuma yadda ya ɗaukaka sunansa wa kirarihi ma'asmi hismahu da kuma yadda ya haɗa sunansa da sunansa أغر عليه للنبوة خاتمه من الله مشهود يلوه ويشهده وضم الإله حكم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد وشق له اسما من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم شيني mutum zai shiga addini sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan littafi da kuke gani mujalladi biyu hukukun nabi ala ummati haƙƙin da annabi yake da shi a kanmu shi ne aka yi shi mujalladi biyu ko ɗaya bisa ɗari na haƙƙin annabi a kanmu ba mu biya ba sai mun ɗauki addinin nan duk inda bai je ba mun kai shi sai mun so shi fiye da yadda muke son iyayenmu da malamanmu da shehinnanmu da zuciyarmu ma da kanmu sai mun fi san annabi fiye da wannan sai mun ci abin da annabi yake ki sai mun so abin da annabi yake so sai mun yi kishin sunna wannan shine zamu zo kansa huququn nabi ala ummatihi fi bawil kitabu was sunna haƙƙin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake da shi akan al'ummarsa a cikin Qur'ani da Sunna na Dr. Muhammad bin Khalifa bin Ali At-Tamimi qala qatadatu malan qatada ya fada bin Nu'man bin Zaid bin Amir al-Khazraj al-kunya ta ana kiransa Abu Am an ce ya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ta idza ahabba Allah abdan hamahu dunya an ce ya ji yakin Badar kuma anan ne aka yanki ne wanda aka abin da gidansa aka harbi gidansa da kibiya wanda na kawo muku a cikin littafin na bidayatu sul ila tafdilir rasul shine wanda aka harbe shi da kibiya ta wallatse gidansa idan ya fito yana reto jijiya kawai da yake tarike bayan wasu na kokarin tsinkewa a cire idan dan ya huta da rakatin kwararar jini da yake sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sai kama kwayar ga ramin ya cika da jini sai tura kwayar a ciki sai ta koma ta zauna sai ci gaba da gani har yake cewa daga baya ya manta wani idan nema wannan ne abin ya faru a gare shi ko wannan saboda sun koma yadda suke da shi ne anan izzi yake cewa anan mu'jiza biyu Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama na daya wato mayar da idan na biyu ci gaba da ganinta to domin haka gwamnati ta ramin zai muni to sai aka mai da ƙwayar kuma ta dawo ta ci gaba da ganinta wanda mu'jiza ce sai ci gaba kawai da yakinsa tarihinsa yana cikin artiƙat da al'usada da kuma at ya rasu a shekara ta 23 bayan hijira yana ɗan shekara 65 a zamanin khalifa sayyidina umar an ce sayyidina umar ne ma yi masa sallah bayan rasuwarsa rafa allahu zikirahu fi dunya wal akhirah Allah ya ɗaukaka annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a duniya ya kuma ɗaukaka shi a lahira. Falaita khatibun wala mutashaddidun babu wani mai khutba ko mai yin shahada wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah وروى أبو سعيد أبو سعيد الخدري سنة سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة روى حديثا كثيرا وأفتى مدة توفى توفي سنة أربع وسبعون ترجمة سنة تكون أصب الجابة تاريخ تاريخ بغداد دا تذكرة الحفاظ دا خلافة تهذيب الكمال دا شذرات الذهب دا طبقات مع الإمام الشيرازي دا العبر da annujumun zahira duk wannan sun kawo tarihin abu sa'id al-khudri radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك يكي الله سبحانه وتعالى يكون ملائكة جبريل يكي تنبيعك شن كاتن يبدأ نأوك كمتأينك لجرمك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي idan aka ambace ka ni ma sai ambace ni ma'ana ambaton Allah kenan ana ambaton Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ambaci Allah da ibada sai ka ambaci manzon Allah da risala la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من ذن الله هذا كنا shine abin da yake ne wannan hadisi yana cikin jami'u sagir na ainihin wato imamu suyuti ya rawaito shi bi isnadin ba'i qala ibn afa'in malik ibn afa'in ya fada ibn afa'i shine abul abbas ahmad bin muhammad bin sahal bin afa al-imam az-zahid ahad shuyukh as-sufiyya bil iraq ya rasu a shekara ta 399 ja'altu tamamal imani bi zikrika ma'i yace na sanya cikar ambatonka ambatona cikanka kuma da ambatonka qala aidan ja'altuka zikran min zikri faman zakaraka zakarani wanda ya ambace ka to ya ambace ni man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah kaga ma Allah yace wanda suka yi annabi baya a sun wa Allah baya domin ka in ka saba annabi ka saba Allah to haka in ka ba Allah in ka ba annabi ka ba Allah in ka saba annabi ka saba Allah قال جعفر بن محمد الصادق جعفر الصادق من تشين جعفر الصادق دم محمد الباقر محمد الباقر دم علي زين العابدين علي زين العابدين دم حسين حسين دم علي بن ابي طالب shi ne an haife shi a shekara ta tamanin bayan hijira وفقه الإمام الشافعي وابن معين وأبو حاتم والذهبي yana cikin manyan ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cikin fuqaha yana cikin malaman imamu malik ya rasu a shekara ta 184 an binne shi a baki'a sallallahu alaihi makabartar baki'a tarihin sa yana na cikin tazkiratul huffaz da al-bidaya wal nihaya da hilyatul awliya يجي لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية wanda zai ba mu zai ambace ka da manzanci face ni sai ya ambace ni da kadaitakar wato kadaitaka ar-rububiyya ar-rabb ar-rububiyya fassara ta shine ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir ifradullah ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir ma'ana wannan kadai ta ayyukan Allah kenan Allah shi kadai yayi halitta shi kadai yake gudanar da halitta kuma shi kadai ya mallaki halitta wannan shi ake kira tauhid af'alir rabb kadai ta Allah da aikinsa ba mai iya yin halitta sai Allah ba mai iya ba mamallakin halitta sai Allah babu mai gudanar da halitta ci da sha bayarwa hanawa kashewa rayawa ɗaukakawa kaskantarwa duk aikin Allah ne shi kadai له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هنا شيء الربوبية الألوهية كما إفراد الله تعالى بالعبادة كأي تعالى العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته شيني كما توحيد الأسماء والصفات شيني يتي وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة وسننوني لتيوى ورفعنا لك ذكرك cewa ɗaukaka ambatonsa a duniya shine yadda Allah ya aiko shi da shiriya shiryar da mutane ta hanyarsa ɗaukaka ambatonsa a lahira shine matsayin da za a bashi na ceto ya ce duk annabi adam tun da kai annabi adam har zuwa kasa duk suna karkashin tuta ta ranar alkiyama za ta wajen annabi adam annabi adam Allah ya bashi abu biyar ya sanya shi baban kowa eh kenan dukkan mu ya ake kiran mu ya bani adam kaga eh kenan daraja annabi adam na biyu khalaqahu bi yadihi ya halicce shi da hannunsa na uku ونفخ فيه من روحه نهض وأسجد له ملائكته سجد ملائكون سدسك ما سجد نبيا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنا أظن بيرك Allah ya bawa annabi Adam bayan kasancewar sa annabi to shine shi kansa an je gurin sa wajen ceto zai ce abin ya fi karfi na ku tafi wajen annabi nuh wanda ya shekara dubu yana wa'azi ba hamsin فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أجيوزا النبي نوح يقول إنه كان عبدا شكورا باواني كما ميكوديا sai ce shi ma al'amarin yau ba ya fi karfinsa don Allah ya yi fushin da bai taɓa irinsa ba ko ba zai ƙara irinsa ba za ka ba mu zai iya tunkara Allah ku tafi wajen annabi Ibrahim shine wata Allahu Ibrahim khalila annabi ibrahim ya ce al'amarin nan kam dai shi ma ba zai iya ba tafi wajen annabi musa wa kallama allahu musa taklima shi ma an je wajen annabi musa ya ce a'a a tafi wajen annabi isa don an zo da annabi isa shi ba ambata ba sai a ce to shine wa ruhun min sai ce ku tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama huwa abdul shine bawan da Allah ya ce liyaghfira lakallahu ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وان انجي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ana la'a sai tafiya je yake za a bude mun kofofin yaban da zan wa Allah wanda yanzu ma ba na iya tuno irin su sai je sujjada sai Allah ya ce irfa ra'asaka wa sal tu'fa washfa tushaffa daga kanka tambayi a baka nemi ceto a baka sai ce ummati ummati ni dai al'umma ta Allah ni dai al'umma ta sai ce to akwai ceton hawa takwas ne sai mun zo babin ceto za a yi magana hawa hawa takwas ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam farko za a ce to a je a ware mutum dubu saba'in a wata ruwa sai aka ƙara dubu saba'in sau dubu saba'in in ka buga za ka ga miliyan arba'in da tara aka ce waɗannan su wuce aljanna ba za a binciki farizin ba la yarqun wa la yastarqun wa la yastawun wa ala rabbihim yatawakkalun sai ku cika sharadin ku taraukan Allah kuma in kuma kun ji an kira sallah ku ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وأتى آية ya ce wanda yake faɗan wannan hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyam wannan babin cike siban farko ne ومن ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته واسمه باسمه yana daga cikin yadda Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sanya biyayyarsa tare da shi ya sanya sunansa tare da nasa faqala ta'ala ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فليس لقد نصركم الله حقيقة ألا يأتي مكيكم سورة آل عمران آية 132 وآمنوا بالله ورسوله كن إيماني ده الله سيكون يكتب ورسوله كن إيماني ده منزلته kaga ya sanya biyayya ga gare shi biyayya ga da manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a wani gurin yace qul atiqu Allah wa rasul aya ta mun banta ko wata aya ta qul atiqu Allah wa rasul ita ta fi munasaba da gurin qul atiqu Allah ka ce ku bi Allah wa rasul ku bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa jama'a bainahuma biwawil afi al-musharrika ya haɗa su da wawul abdi almusharrika wacce take taron yantar da abu bi a guri ɗaya wala yajuzu jam'u hadha al-kalam fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum a duniya da zaka ce man yuqi shaydu wa na faqad afa Allah babu shi ba mai wannan matsayin sai annabi shi kada zaka ce man yuqi rasula faqad afa Allah man yuqi rasula faqad afa Allah kuma ya kashi a tigar wato kamar sharafi da kuma jawabin sharti man yuti'ir rasula ya za ka yi irabin wannan a zai mana irabin wannan من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا يطيع فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على آخره لكن كسر لالتقاء الساكنين يطيع يطيع نزاك يطيع الرسول فهو ده التقاء الساكنين akwai asukun da ke kan alif akwai asukun da ke kan ainu sai aka yi kasra kamar da aka ce khud sai aka ce khudul kitaba lam yakun sai aka ce lam yakun allazina saboda kada a hada sukuni guda biyu kaga man ismu istifham mabniyun ala sukuni fi mahall raf'in mubtada yuqi فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على آخره واسم الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره فقد والفاء واقعة في جواب الشرط قد حرف تحقيق أطاع فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو واسم الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والجملة في محل رفع خبر مبتدا من يطع الرسول جوابي فقد أطاع الله حد ومن فقد man yuti rasula sai ka ce ne faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah tabbas zahir lalle ba musu hakika ya bi Allah to wanda ya bi wani musafa wanda shi ake kira mafhumul kalami wanda ya bi wani musafa wa yaji bai ba ya bi wani sa wanda ya bi wani sa to ya bi wani sa kala قال حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن دافع حدثنا جودة السجدي حدثنا أبو الوليد الثيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان وانا حديثي أبو داود أرويتوش لإمام أحمد لإسنادي إن قاتتي manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskura ya dinga cewa ma sha Allah wa sha fulan in Allah ya so wani ma ya so kaga ka hada Allah da wani kenan cikin mashi'a walakin ma sha Allah thumma sha fulan kada ka ce in Allah ya so da wani sun so in wani da Allah sun so kaga ka hada Allah da wani kenan a cikin mashi'a kace in Allah ya so sannan wane kace sannan ka raba mashi'ar Allah daban mashi'ar mutum daban dai sai mashi'ar Allah ita ce tabbatacciya ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa ma tasha'una illa an yasha Allah mu muna da mashi'ar mu amma kuma tana karkashin mashi'ar Allah ko mun so abu ba dole abin da muke so ya faru ba Allah abin da Allah yake so shi yake faruwa to kaga kenan mutum yana da mashi'a Allah yana da mashi'a amma mashi'a mutum tana karkashin mashi'ar Allah ko ka so yin abu in Allah bai so abin ya faru ba zai faru ba shi yasa aka ce in mutum yayi niyan abu sai abin bai yi ba yace qadarullah wa ma sha'a fa'al kace ikon Allah haka kuma Allah ya so kaga ba haushi ya dade akan wannan ikon Allah na haka Allah ya so haka ake so kada ka ce ika da ba don ko ina ma dai ko kash da mun shina ya lau kaftahu amalan shaytan in ka mutum yana lau to ya ba shi dan kofa shigo da wafa da aqidar kamar yaya ai shi ne ba wani abu wannan ai in Allah ya so zan ci jarrabawa in kuma wani ya samu sannan in wani ya samu hannu kaga ai daban daban ne sa hannun sha'ar wannan malamin ce ne ga dama sai rage mamaki sa Allah kuma ya sa ka ci to kuma yana karkashi ya tattaro da ba ta ikon shiga ajin da numfashin da fahimtar da ganewar da dubawar da karantawar da ganewar da rubutawar daidai da kuma sanya wancan malamin isa maka daidai da zalunce ka ba yana karkashin san Allah shi za a ga mutumin nan da ya zo wajen kuturu da makaho da ne kora wanda Allah ya muku kuɗi sai ce fala bala ganiyar yauma illa billahi thumma bika kaga sai ya raba yau ba zan samu abin da zan isa gida ba sai Allah ya agaza mu sannan kai kuma ka dan bani abin da ke hannun da ka ce mana sannan kuma ya nuna suna da bambanci amma in kace in Allah ya so tare da wani to ba za a iya bambance san Allah da san wani din ba to saboda kare aqida da shubha kar ta shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan قال الخطابي مال الخطابي الخطابي الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أن تنجل هذه الخطاب an ce yana cikin zuriyar zai bin haɓɓam ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da takwas tarjamar da tana cikin irshadun ari da imbahun ruwati da al'amsa da albidaya wa nihaya da ibn kathir mujalladi na goma sha ɗaya da annujumu zahira da kafiratul huffaz da ibar da shazaratul zahab da tabaqatul shafi'iyya na ibn subki da wafayatul ayan na ibn kallikan to an yi tarihin abu sulaiman al-khattabi babban malami ne sosai kwararre ne a luga da kuma harshen larabci zaka ga ana yawan hakaito shi in kana rubuta sharhi kana karanta sharhi أرشدهم إلى العدد في تقديم مشيعته مشيعة الله تعالى على مشيئة من سواه. ألا يا شو يبدأ متاني زوا جلد بن قدمر أبن ألا يسو أكان أبن وننسى يسو واختار هذا ثم kuma aka ce an zaɓi abin a sa kalman summa hiya linnasaki wa tarahi wacce take nufin abu a jere amma daban-daban ko akwai ɗan jinkiri ko akwai bambanci bi khilafi wawi allati hiya lil ishtiraki sabanin wawi wacce take hada abu gaba daya wa mithluhu lil hadith al akhar أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الرسول من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعتهما فقد زرع wannan hadisi sahihi imam muslim ya rawaito shi hadisi ne lamba ta 870 to wannan mai kutuba ya ce wanda ya ba Allah da manzansa ya shirya wanda ya saba musu tare wannan lafazin ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya faɗa haka ba sai ce man ya'ti Allah wa rasulahu faqad faqad dawa sai ce man ya asihima haka wannan sai ta zama kamar ta dauki ma'ana biyu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa al-khatib bi'sa khatib al-qawm an taqum yace kai baka iya kutuba ba tashi aw qala idhhab tashi ka tafi qala abu sulaiman kariha minhu al-jam'a bayna ismayn bi harf al-kinaya ya ji a hada wannan abin da harfin kinaya da yake man ya asihima lima fihi min at-taswiya saboda shi wannan harafin yana nuna taswiya kamar da Allah da manzonsa sun yi tarayya a cikin rububiyya wa zahaba ghayruhu ila annam amma idan annabin ne zai faɗa to ba tsoron wannan in sahabin ne zai faɗa sai a gyara masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار هنا أن يأتي سواهما أما يأتي بجرائتين أنه صلى الله عليه وآله وسلم يكتب to shi kaga babu wani abin nan akai amma wani ne zai faɗa shi ba akan me yake nufi ba ta yi waye mummunan nufi da abin kuma ya zo abin da ake gudu kiristoci sun fara ciki kuma a zo a ce su ma musulmi sun fara to saboda tausayin al'umman sa Allah sallallahu alaihi wasallama baya son ya bar wani abu na shubha kwaya daya wanda zai sa al'ummarsa cikin rikici shi yasa da ya ji mutum ya faɗi wata kalma wacce take akwai wani nau'i na abin tsoro a ciki sai ya kokari ya gyara don kada a tafi a haka abu ya zo kuma ya zama wani abu na ba إنما كره له الوقوف على يعصيهما يتي بيسوي أكن كلمة يعصيهما با saboda haka ya masa gyara wa qawlu abi sulaiman asahu lima ruya fil hadith as-sahih yace maganar da malam al-khattab ya faɗa ita ce sahihi a saboda abin da aka rawaito annahu qala wa man ya'tihima faqad dawa wa lam yadhkur al-wuquf ala ya'tihima bi tsaya anan ba wa qad ikhtalafa al-mufassirun wa ashabu al-ma'ani fi qawlihi ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي فده ما جواب يا أبو إن الله وملائكته يصلون على النبي حقيقة الله جملائكنسا ثم تأكد المنصوب على المعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المجرور مجرور والمعطوف على المرفوع مرفوع بس أنت إن حرف توكيد ونفي مشبه بالفعل واسم الجلالة اسم إن مرسوم بفتحة إن ترفق الاسم وترفق الخبر كان واسم الجلالة اسم إن مرسوم بفتحة الظاهرة على آخره والواو حرف أسف ملائكته معطوف عليه والمعطوف على المنصوب منصوب يصلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة وأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بهدفها والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجمله في محل رفع خبر ان kaga kenan an yi ishtiraki tsakanin wannan waƙin to me ake nufi shine malaman ma'ana ma'ana malaman nahawu da malaman balaga da malaman tafsiri suke kokari su nuna wannan wawun ba yana nufin irin salatin da Allah yake irin sa mala'iku suke ba kuma yana nufin ya hada Allah da mala'ikunsa a cikin rububiyya ba zaka ce yusalluna ala nabi kun ga ba a ce sallau alal nabi ba ba a ce sun wa annabi salati ma'ana sun yi sun gama ba a'a yusalluna ya za ka fassara yusalluna suna ne present continuous tense ko ci gaba ma'ana abin yana ka to shi ne yace a hal yusalluna raji'atun ala Allah ta'ala wal mala'ika am la da aka ce yusalluna kaga wawul jama'a ko wawun nan shine alamat alamat jama'a yusalluna marfu'un bi thubutin nun wal waw damir muttasil mabni ala sukun fi mahall raf'in fa'il wawul jama'a kuma ake kiransa to kalman wawun din tana koma kan Allah tare da mala'iku ko ko za a kaddara a ce inna Allah yusalli khabar ɗinsa daban wa innal mala'ikata yusalluna haka takadirin aya yake cewa Allah yana nasa salatin wanda yake nufin daraja ƙara daraja da ɗaukaka shi yasa kuskure kuke da kuke in an cewa sallallahu sai ku ce Allah ya daɗa tsira kuskure ne sai dai ku ce Allah ya daɗa ɗaukaka da daraja Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka ƙara ɗaukaka da daraja a bisa bawanka Muhammad amma an kace tsira ya tsere to dole aka ce ya tsere me ake nufi kenan akwai wani abun tsoro wanda shi ya fafutaka da gudu wanda ya biyo shi Allah ya taimake shi ne mai ya tsira to mu ba a wasafa da tsira amma annabi ya fi karfin a wasafa shi da tsira shi ya wuce ma a ce yana jin tsoron wani abu wanda ya tserewa mun da muke tsoron wuta mutum shiga aljanna ya yi mai ya tsira daga ne in ka hau mota kana son ka je can Allah kai ka lafiya ka tsere daga me daga sharrin me hatsari in ka hau gada ka haye lafiya ka haye ka tsere daga me ko ruftawa to dan adam wanda yake da abun tsoro shi ake cewa ya tsira ya tsere ya sha da gudu ya sha da kyar ka gani to shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ka kuskure kuke sai kun gyara cewa Allah ya tsira haka duk ake rubuta a littafi da mujallu da ko ba a tsayawa a duk wanda ya alaƙar lafazin salati ma da tsira tun da kalma ta larabci za ka fassara ta dole sai ka ɗauko wacce ta yi daidai da ita a hausa shi ne fassara ka ɗauko wacce ce munasaba da ita to me munasabar sala- salati da munasabar tsira har zai zama kalmar tsira ita ce fassarar salati me munasabar su annajatu shi ne tsira shi ya kamata a sa karkashin kalmar tsira amma as-salatu a harshen larabci ma yana nufin addu'a addu'a yake nufi a tsabar tsabara harshen larabci na karar mini na ka koma asalin kalmar in kuma an dawo technical meaning a shari'a kenan to salatin da Allah yake wa annabi yana nufin sana'uhu inda mala'ika haka abu aliya ya fassara imamu bukhari ya rawaito a cikin littafin shi su kuma talatin mala'iku yubarriku albarka suke sawa annabi mu kuma talatin mu neman Allah yayi sai ya mana goma to haka abin yake dan haka wannan kalma ta tsira ba a kada bigire anan sai ya ce Allah ya ƙara ɗaukaka ɗaukaka ita ce kullum take karuwa da daraja to kaga wanda daukaka yake promotion ake kai masa shi ba a jin tsoro wanda yake cikin don tsira daga abun tsoro fa ba samun komai bane ku gane kalmar yanzu mutumin da bai da ko sisi sai gobara ta kama a gidansa ya samu ya fita ta cinye komai me za a zo ana masa jaje jaje za a masa ko barka yayi ne ba shi ne samu ko kobo ba bai ma fito da komai ba amma ana yi masa murna saboda ya tsira da ka tsira ba samu komai ba ne abun gudu ne ka tsira ko ba ka samu komai ba in je ka tsira ba ruwa da cinye ka ba ka mai da kai gefe ko wuta ba ta cinye ka ba ka fita ko zumbur ne ta ci da komai sai ka gane cewa alhamdulillah ya tsira saboda abun tsoro ya fada ya to ita ko daraja an san samun wani abu ne daraja da ɗaukaka wani abu ne wanda yake karuwa amma tsira baya nuna ta samu komai kawai dai ka gudu ne daga abin da kake jin tsoro da haka wannan kalmar kuskure ne a fassara ta da sarai shi ne malam yace هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة عملا فأجابه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك سورة كذا أحد أخبري بدا وخص الضمير بالملائكة سكة يصلون ينقوم عن ملائكوني وقدروا الآية سكة يد آية تكي أن قدرتها عرش الله إن الله يصلي وملائكته يصلون أي إن الله يصلي فلما خبر إن الله تقديره يصلي راجع إليه وملائكته وأول أن ملائكته يصلون haka suka fassara abu kamar da suka fassara shi haka ai mun san matsayin Allah mun san matsayin mala'iku ko ba haka ba ko ibadu mukramuna to da haka an sai aka samu kalma wacce take akwai tashabuhu a ciki sai a mai da zuwa ga ina zuwa ga muhkam ayoyin qur'ani kana nawa ne akwai mutashabihat akwai muhkamat amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha al-ta'wil Allah ya kamanta qur'ani ya ce gaba ɗayan sa muhkam ne kitabun uhtimat ayatuhu ya kuma fassara shi ya ce dukkanin sa mutashabih ne mutashabihun kitabun mutashabihun masani ya kuma ce fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to idan aka samu kalma ɗaya tana ɗaukan ma'ana ɗaya ma'anar mai kyau ɗaya ma'anar ko ba ita ake nufi ba to ya za mu yi mu fassara wannan sai mu koma zuwa ga wata aya da ta fito da abin karara yanzu aka ce to ya za a ishtirakin Allah da mala'iku ko wanda ake ji da ka a shigar da su cikin rububiyar Allah to sai mu ce to ai Allah ya faɗa cikin suratul anbiya ya ce ne bal ibadun mukramun tunda yake ibadun mukramun kaga kenan ba su da nau'in ilahiyya la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun to kaga wannan yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun duk wannan ya nuna ki la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun duk wannan ya nuna kenan cewa an maida mutashabi zuwa ga muhkam muhkam ya fassara mutashabi وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته Umar ya ce yana daga cikin darajarka a wajen Allah da ya sanya biyayya gare shi biyayya gare ka biyayya gare shi Umar bin Khattab ana kiransa Amirul Mu'minin Abdul Hab Al-Adawi Al-Faruq shine al-khalifatu thani li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa manna Allah bihi al-Islam wa huwa as-sadiq al-mulham wa huwa alladhi sanna lil muhaddithina at-tathabbut fi an-naqli an yi tarjama sayyidina Umar a cikin Usdul Gaba da Al-Isaba da Tarihul Khulafa da Tazkiratul Huffaz da Khulasatul Tahdibul Kamal da Shazaratul Zahab da Tabaqatul Bin Sa'ad da Tabaqatul Qurra da Ibar da Murujul Zahab أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقد قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وان يبو الله يبو منزل الله حقيقة يا الله وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله يقول إن كنتم تحبون الله إن دي دقتين كنا سن الله sai an ga wata alama ko me san Allah to a ga yana son manzon Allah mai son Allah a ga yana bin manzon Allah mai son Allah a ga duk abin da Allah yake so yana so son Allah da son abin da Allah yake so da kuma kin abin da Allah yake ki dama da so da ki ai ibada ce ka so wanda Allah yake so ka ki wanda Allah yake ki ka bawa wanda Allah yake so ka hana wanda Allah baya so a bashi wanda ce la tusahib illa mu'minan wala ya akulu ta'amaka illa taqiyan illa taqiyan kada kai abota da kowa sai mumini kada kuma ka ba kowa abincin ka sai mai tsoron Allah wannan ka san in ya ci zuwa zai yi aikin addini ko ya ce maka addini ko rayuwarsa addini da haka kada ka ajiye mutum kwanan abinci yana dauka kuma shakiri ne ba shi da yunwarsa shi ne ce in kuntum tuhibbuna Allah ku duba yadda aka shirya ayar aka yi amfani da lafazin kul wanda in kuna a firamare an koya muku a cikin annahu alwazi in an ce kulli ya yake nufi fi ila amrun majzum alamatu jazmihi haqqu haqqu aljazm ala akhiri qala yaqulu asalin ta ne qawala in za a yi abin sai a ce tsakiyar in za a yi masa jazma sai a ce tsakiyar ko qawala sai a ce me kul kaga wawin ya fadi da aka kai mutum fi'il amrun majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damir muttasil taqdiruhu anta in harfu shart wa jazm yajzamu fi'layn fi'l ash-shart wa jazaa'u ash-shart kun fi'l madi naqis tu ismu kana مبني على الضم في محل رفع والميم علامة الجر تحبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والفاعل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واسم الجلالة مفعول به والجملة في محل جزم فعل الشرط فاتبعوني الجملة الثانية في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه يهدكم الله هذا جواب الطلب kace in kun kasance kaga sai aka sa in sannan kuntum kun kasance akwai sharadi akwai kasancewa sai ka cika biyu in in kun kasance kuntu in kuntu in kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah ya bayi Allah ya so ku fattabi'uni ta ce ku bi ni ashe alamar san Allah shine ne alamar san Allah ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya biyayya ga manzon Allah in yace muku yana son Allah saboda ne saboda wannan aya da Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah da ce fa'hibbuni ba sai ce fattabi'uni domin kauna da soyayya a hadisi ba wanda yake kaunar ka sai mai son ka ba wanda yake son ka sai mai kaunar ka kai a shek kaunar su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan da suka rike da soyayyar su da nuna fushin sun an taba sunnar sa shine kishin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaunar sa da haka da kau da so da kauna ba a raba can ma zai kawo mana inda yake cewa ta asir ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha li amri fil qiyas shari'u law kana hubbuka sadiqan lam la fa'ata inna al muhibba liman yuhibbu muti'u fa kullu habibun fal habibu lahu hasbu duk wanda kake so to ya ishe ka haka akwai so akwai muna so da'awar so kenan so ka so annabi fiye da ranka fiye da babanka fiye da shehinka duk abin da shehinka ya sa ka in ya ci karo da na annabi ka aje mar duk abin da babanka ko babanka suka sa ka in ya ci karo da na annabi ka ce baba da baba kuna da haƙƙi a kaina amma haƙƙin da annabi yake da shi a kaina ya kuna ku minkin ba ninkin shehi ina son ka ya shehi amma sanda nake wa annabi ya ninka naka ninkin ba ninkin ya shehi sai ka aje wa shehi nasa ka ɗauna annabi ya kai waliwa ne ina son ka amma sanda nake wa annabi ya fi sanda nake ma don haka idan magana ka ta yi daidai da ta annabi sai in ɗauka na ba annabi kai ma kama ka ba annabi na bi ka idan ta ta ci karo da ta annabi ya kai wali sai in aje taka in ɗauta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kala in an je lahira ka ce ba ruwan kama da ni to wannan bayani ya kamata a dinga mutane don su fahimci inda aka sa gaba Allah ya samu dace wa ruwiya annahu lamma nazala hadhihi al-ayat قالوا إن محمدا يريد أن يتخذه أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى أنت عبد الله بن أبي بن سلول يفعل وانا وانا آية سوكتي kaji kuma. annabi yana so mu mai da shi Allah mai tausai kamar yadda kiristoci suka ɗauki annabi Isa fa anzala Allah al-aya qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin sai Allah ya ma ƙara ma ba su haushi yace ka ce ku ba Allah da manzansa in kuka saba to Allah baya son kafirai shine ibnu kathir yace kun ga a ƙarshe yace fa inna Allah la yuhibbul kafirin sai fito da sabanin ƙara wanda suka saba Allah da manzonsa Allah baya son kafirai da zuwa yayin kafirai kenan wanda suka saba Allah da manzonsa sai ya faɗi ya faɗi sa aikin su a ƙarshe ya faɗi kuma sakamakon su wa man yati Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw an ta'ati Allah wa rasulihi fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin فقارن طاعته بطاعته رجما لهم dan ya durmuza hancinsu a cikin ƙasa ya ba su haushi a yi musu yehu wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'na qawlihi ta'ala fi umm al-kitab ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجي اهدنا الصراط المستقيم Allah ka shiryar da mu tafarki almustaqim wanda yake madaidaici kun ga anan roƙo ne kuma mun faɗa abin da muke roƙa ihdina ihdina siratal mustaqim kaga ihdi fi'il amrun majzum alamatu jazmihi hasbu akhirih لأنه معتل بالياء والمعتل علامة جزمه حرف آخره akwai mu'tallin bil waw mu'tallin bil alif mu'tallin bil ya alamatu jazmi mu'tal shine ne harfu akhiri na wal fa'il jamsu taqriruhu ma mi ihdifa anta ihdi ai ba aka ce na hada aka ce ba ihdi kaga fi'il amru majzum alamatu jazmihi harfu akhirihi والفائدة منه تقديره أنت نا مفعول الأول مبني على السكون في محل نصب الصراط مفعول الثاني وهو موصوف المستقيم صفته هو هو منعوت المستقيم نعته ذاك مفعول ديني أقول نا مفعول الأول الصراط مفعول الثاني مستقيم صفة الصراط kun gane yanzu yawa ومن آه ومن دمير رفع ما يستتر كفعل وافد نغتب إذ تشكر إذا كذا فعلي farkon sa alif ne to fa'ilinsa zai zamo me ana idan farkon sa nunun ne fa'ilinsa zai zama me na'am idan farkon sa ya'un ne zai zama huwa idan farkon sa ta'un ne zai iya zama hiya ko huwa to idan a wajen umarni ne kuma idan ka ga fi'ili ya fara da wannan to abin da yake nufi anta ihdina ka shiryar da mu waye da shiryarwa Aha, to ka ce kai ne fa'ili Allah shine mai shiryawa ko wa zai shiryar mu ina zai shiryar da mu siratal mustaqim kaga shiryar da mu siratal mustaqim abu bi kenan mu din za a shiryar da mu ina zuwa siratal mustaqim to siratal mustaqim din sai aka fassara shi siratal ladina an'amta alaihim me yasa ba ce siratal lahi ba aka ce siratal ladina tafarkin ba a ce masa na Allah ba sai aka ce na waɗanda aka yi musu ni'ima saboda su ne ahalin wannan hanyar dama akan raba sabil zuwa ga Allah saboda shi ya aiko sabil din wata ran a raba shi zuwa ga annabi saboda shi ya kawo sabil din wata ran a raba shi zuwa ga muminai saboda su ne akan tafarkin kaga yace kul hazihi sabili ad'u ila Allah kace wannan tafarki na ne dan yanzu aka ce tafarkin annabi ne saboda shi ya zo da tafarkin kuma yace sabilullah dan yanzu aka ce sabilullah saboda shi ya aiko tafarkin a wani gurin kuma sai yace ne gaira sabilul mu'mini ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كنا لا أكتر سبيل المؤمنين تأكتر سبيل الرسول نمكم سبيل الله تو saboda wanda ya aiko shi Allah ne wanda ya kawo shi annabi ne su aka kawo mu to shi yasa aka ce siratal lazina tafarkin waɗanda tafarkin waɗannan din su ne suke kai shi yasa aka ce tafarkin su to su waye tunda ba faɗe su anan ba za a yi tafsirul qur'ani bil qur'an ya ce siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima a ina za a samu tafsirin wannan wace aya ta fassara wannan wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين سوى سنوى النبوة الله والصديقين إذن سعى بكر الصديق دائرة إلانس والشهداء شهيدين إذن سيد إذن حمزة irin su Umar irin su Usman irin su Ali bin Abi Talib duk sun yi shahada wa salihi salihi na bayan Allah da salihan bayi nagartattun bayi don haka alamar in kana kan hanyar manzanni ka ga cewa hanyar ka hanyar annabi ce hanyar abubakar ce hanyar umar ce hanyar usman ce hanyar ali ce manzan Allah da khalifofinsa shiryayyu hanyar su imamu malik ce su imamu shafi'i su imamu ahmad su imam abu hanifa su imam bukhari imam muslim duk waɗannan waɗanda wallazi na taba uhun bi isani to in ka auna ka ga abin da kake yi na zikirin safa da yamma ba irin su suka yi ba sallarka ba irin tasu ba azumin su ba irin nasu ba abin da kake da awa kana yi da sunan addini ka auna ka ga kayi yamma sun yi gabas kayi ƙasa sun yi sama kayi hagu sun yi dama sun yi aljanna ka je ka gyara ghairul maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda aka yi fushi da su ba ba faɗi wanda ya fushi da su a nan din ba ina yace man ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil suwa ya waɗannan قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تسوع كأنم ده نصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل abin ya mutu yawa sun zamo dalun mudillun dal mai batarwa batacce mudil mai batarwa min adalla yudillu wannan kuma daga dalla yudillu kaga wannan ruba'i ne wannan kuma sulasi ne dalla dalala a dalla kaga wannan a masa ziyadan hamza a farko don aka cewa mutum dalun ana nufin fatacce ne shi akan kansa mudillin kuma mai batar da wani to za a samu bat- wanda yake batar da mutane ba batacce ba za a iya samun batacce ba a batar da mutane amma da wuya a samu mai batar da mutane ba batacce ba to da an ba batacce wa ne batar da mutane wala dallin ba ko batattu ba sune nasara an ce an kira yahudu مغضوب عليهم saboda suna da ilimi suka take shi wala kad ihtarnahum ala ilmin ala alalamin suna da sani suka take sai suka zama an yi fushi da su su kuma nasara suna ibada da jahilci sai suka zama su kuma batattu dan haka tafarki uku ne an tambayi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa man dalla min ubadina fa huwa shabihun bin nasara wa man dalla min ulama'ina fa huwa shabihun bil yahud yace idan malamin mu ya bace malamai daga cikin al'umma in ta bace in ya bace sai ga ya kama da yahudu ga sani amma an take sani manya sun sau gaskiya maluma kuma sun take sani don kaga malami ya take sani to zai barna ke shi da zai rike sani kuma kaga ya aje sanin a kasa ya hau kansa to abu ya baci kenan don haka tafarkin masu aiki da ilimi su ne annabawa tafarkin masu aiki ba ilimi da masu ilimi ba aiki duk wanda ya karatu bai aiki da shi ba to ya kama da yahudu wanda kuma yake aiki da jahilci ya kama da nasara wa zai kama da annabawa wanda ya bi tafarkin su shine wanda yake karatu kuma yake aiki da shi al-ilmun nafi wal amalu salih shi da aka tambaye shi qala fa balagha zalika al-hasan فقال أبو العالية مالن أبو العالية wanda an ji an haife shi a zamanin khalifa sayyidina Umar Imam al-Bukhari sun fito da hadisansa da yawa yana da tafsiri ya rasu a shekara ta 90 bayan hijira wal Hasan al-Basri da malam Hasan al-Basri wanda yake mutumin Basra ne an ce wasmu abihi yasa sunan babansa yasa kuma maula ne na Zaid bin Thabit al-Ansari al-kunya sa ana kiransa Abu Sa'id an haife shi kafin wafatin sayyidina Umar da shekara biyu ya ga sahabbai ɗari da ashirin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan malaman tabi'ai na qur'ani da fiqh da adab yana cikin manyan malamai masu ibada na basara ko mai gudun duniya ya rasu a shekara ta ɗari da goma bayan hijira yana ɗan shekara tamanin da tara tarjamasa tana cikin littafi da ake kiransa al-mashahir shahararrun mutane kenan to yana cikin shahararrun mutane wanda suka yi addini hidima Allah ya saka mata alheri yace as-sirat al-mustaqim huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan wanda shi ake kira direct translation yace kawai wanda yake kan tafarki shine wanda ya bi annabi kawai duk mutumin da ya bi annabi ba to kawai yana sallah ne ma yana ta ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين shi ko yana cikin balina saboda bai bi annabi ba da aka yace kawai as-siratal mustaqim shine a ga rayuwarka da aqidarka da ibadarka da sulukinka da shigarka da kamarka da kwaikwayanka kana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da zababbun wato ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a ganka akan tafarkin annabi da sahabbai da ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine kaunar annabi kuma shine kake kan tafarki madaidaici akahu anhuma abul hasan al mawardi malam mawardi wanda muka yi tarjuma sa a can baya shi ya akai to su wa aka makkiyun malam makki ya rawaito anhuma nahwahu malam makki sunansa abu muhammad makki bin abi talib yana cikin manyan manyan malaman sufaye kuma ahlus sunna ne yawa kun san a da an ce sufanci ya sha bamban da sufanci a yanzu sufanci a da shine gudun duniya an ce akwai wani sufi a da gonarsa tana da alaka da gonar makocinsa sai yasa ta je za ta yanko kayan miya sai ta yanki na tsakiyar gonar wanda za ka iya cewa nasa ne ko na gonar makocinsa ne shine ta kawo gida aka zo aka yi miya bayan an gama cin abinci sai ta ce na faje in tsinko kayan da za a haɗa abincin nan sai na ga wani ya tsoro a tsakanin gonarka da ta makocinka amma ban sani na gonarka ne ko na gonar makocinka ba har da shi fa aka hada aka yi nan sai ce duk a tara mutanen gida da suka ci abincin yace kowa ya amayo abin da ya ci a ji a sake sabon girki saboda shubha ta shiga ya sufayen yanzu sufayen duniya suna gudun duniya ne duniya ce ta bi su da gudu suka rinta ma da gudu na yanzu ba su suka bi duniya da gudu ta rinta ma da gudu suke binta sun rage wannan su zage hannayen su sun bi duniya da gudu suna tsaya tana layi suna adina ita kanta duniya tsoron su take sufayen karshen zamani ke kaga wannan abin da ya in ya tabbata to yayi daidai da abin da Umar ne dan ya tabbata a muwaffa sayyidina Umar ya ga wani da raƙuma yana na muwaffa Malik ka duba cikin zakka ya ga wani da raƙuma yace me ye wannan yace ka da Allah dan tatso mana nono mu sha sai ya tatso ba sayyidina Umar bayan ya sha sai ta kai wai abin nan nawaye ne raƙuman nan nawaye yace na gwamnati ne kudin gwamnati ne raƙuman gwamnati ne sai Umar ya zauna ya sa bakinsa ya amayo nonon ce ni in ci kayan gwamnati in ci kayan gwamnati na jiwa Allah ne zan ce shi ne ya amfani saboda raƙuman na baitul mali ne kuma shi gashi an bashi yayi makwalya uku da nono wanda yake na hukuma ne ya ci abincin gwamnati loma uku shi ne ya zauna ya kakaro amai ce alhamdulillah da ya raba ni da kayan jama'a haka ya tabbata irin wannan ga sayyidina abubakar yana na aryadu salihi na cikin babin tarki shubha wani yaro da yake kawo sayyidina umar kuɗi sayyidina abubakar ya sa masa fansa ya dinga kawo wani abu yana fansar kansa ranar sai ya haɗo abinci ya kawo sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya loma ɗaya sai yaron ya ce ka san da na samu wannan ya ce a ya ce zamanin jahiliya akwai wasu mutane sun ɗauka na iya bokanci suka zo guri na suka ce musu bokanci ne musu to da na musu shine dai koya aka yi abin da ya yi to shine yanzu muka haɗu da su ni ina musulunci shi da sai suka tuna da abin da na musu a zamanin jahiliya sai suka ɗauko kyauta suka bani to sai na ce to ma ba sai na tafi neman abinci ba wannan ya isa in mana ce bane da shi shine na ce bane ne mana abinci abubakar ya ce shine muka ci ce eh sai ya ya amayo loma ya amayo abincin waje ce ya gode wa Allah da bai tinkare shi da loma haram ɗaya a cikinsa ba تمال مكين أنما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر yace manzon Allah kenan da abokansa Abubakar da Umar wanda ibisu to shine yake akan tafarkin madinici wa haka Abu Talib Samarqandi mala Abu Talib Samarqandi ya rawaito a Abu Layth ne ko na'am ban ga gurin bane na'am wa haka Abu Layth Samarqandi mislahu malam samara kanji shi ma ya ruwaito irin wannan an abil aliya fi qawlihi ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim ta farko kuma kace gani dan aljanna ne sai wani yake sai na bi shi gida da na bi shi gida na ce ka zo kai sallah a masallaci wani ya ce maka dan aljanna yace to bai kamata mutane da su faɗa abin da ba su da sani akai ba yace hakika ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yace na kwanta ina yin bacci sai na ganda a cikin wani katuwar farfajiya wannan farfajiyar kuma dausayi ne an masa shuke-shuke iri-iri sai na ga wasu sanduna guda biyu dogaye an kafa su a ƙasa kuma kafa su tana can sama sai na shigan da a cikin gonar da fararen kaya a cikina sai na zo gindin waɗannan karafunan guda biyu ina kallon su sai ne yake mun hau mana sai ce ba zan iya hawa ba sai ce kai dai hau zan cicciɓa ka yace kawai sai kama ne yana cicciɓa ni sai na hau can sama sai na ga wata igiya sai na riƙe a can sama ina rike igiyar sai na farka sai na ganni kuma da igiya a hannu bayan na tashi yace sai na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga yadda ya faru sai manzo Allah ya ce wannan dausayin da ka gani aljanna ce wannan igiyar da ka rike musulunci ne kuma akan musulunci zaka mutu kuma kai dan aljanna wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim to shine a cikin nan ka koma tafsir ibnu kasir zaka ya kawo wannan hadisin ya ciro shi daga cikin bukhari da muslim ya sa shi karkashin wannan saboda an yi maganan igiya a cikinsa wa qila shahadatu tauhid wasu fassara kun ga fassara nawa kenan anan uku ko qila muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qila al-islam wa qila shahadatu tauhid duk wannan fassarorin ba cin karo da ma wanda yace al-hubbu fillah wal bughdu fillah wani yace al-islam wani yace al-iman duk dai fassaran da duk tana komawa zuwa ga ma'ana guda ne qala sahlun malam sahlu mun yi tarjuma sa ba yace fi qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha in za ku kididdige ni'imar Allah al-mufrad al-mudaf ya ummu la tuhsuha ba za ku iya iyakance ta ba ni'ima ɗaya ta ta Allah ba dukkan ni'imomin ba kwaya ɗaya ma daga ciki in za ka kirga amfaninta ita kaɗai ba za ka kure ba yanzu kamar ido ido kaga ido ya ga kusa ya ga nesa ya ga kore ya ga baki ya ga fari a lokaci guda sai ga ma kaloli dubunnai kuma duk kana iya tantancewa da idon nan wannan kala kaza ce wannan kala kaza inda wanda ya zo da kaloli da yawa idan ka zai baka waɗannan kalolin lokaci guda kamar wani abu ne da nake faɗa a kwamfuta akwai wajen firinta inkin da ke cikin firinta inkin in ka sa shi idan ka zo za ka buga kore da shuɗi da ja da waye duk kai selection ɗin kalolin da kake so sai ka ga duk kalolin sun fito amma shi kuma ka buɗe inkin ruwan ɗaya ne kun gara abin da nake nufi ruwan inkin gashi a guri ɗaya amma kuma sai ya fitar maka kalolin da kake so gaba ɗaya to haka ido wato akwai aya a cikin ido to in ka dawo kunni sautin da yake ji da yadda yake ɗauka da yadda yake ƙara gwaron da kansa da spika murya ka gashi nan za ka ƙara sauti ka ka rage gwaron din ka ƙara gwaron din duk wannan ni'ima ce ta Allah ka kunna ta kashe ka kunna kanka da safa in ka tashi miyan ma sai ka kashe ka kwanta ka ba turi ba shan mai dan adam da yana shan mai da suna wajen gidan mai aji ni'ma Allah da ba a tura mutum ga mutum ya makale ka ce alhaji to wallahi ba man da zan je gida sai dai ka jari to ni'imomin Allah ba ka iya daga cikin ni'imar da Allah ya maka babba shine ni'imar musulunci ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ni'matuhu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni'imar da Allah ya yi muku ta aiko manzon Allah ba za ku iya kirga ta ba ita ce ni'imar da ta kowace ni'ima girma don haka ƙaunar da za a yi wa manzon Allah sai an fi son sa fiye da kowa saboda shi ya mana abin da ya fi abin da kowa ya mana saboda zuwa da musulunci ku duba da iyaye wahalar da suka sha na ɗaukar cikin ka babarka da wahalar nuku-nuku da wahalar haihuwa da wahalar shayarwa da wahalar goyo amma aka ce manzon Allah ya fi ka haƙƙi a kanka balle wanda aka haife shi can aka haife ka can ko kuka haɗu in kace ba ruwanka da shi ce ba ruwanka da shi kenan ku haɗa inda za ku haɗu wannan da ta haife ka an ce manzon Allah ya fi ta haƙƙi a kanka hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in kaga maganar kauna annabawa magana ce ta wasa wa qala ta'ala والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق wanda ya zo da gaskiya wasa daga bihi ya kuma gaskata wannan gaskiyar da ya zo da ita wannan fassara ɗaya daga cikin fassara tara da aka yi wa ayan nan kenan wanda ya zo da gaskiya ya kuma gaskata a bassa kaga ya haɗa abu biyu kenan ya faɗi gaskiya kuma ya aiki da ita ɗaya kenan na biyu wallazi ja'a bis sidiki wanda ya zo da gaskiya shine malaika jibril da ya zo da wahayi daga sama wa saddaqa bihi ar-rasul kuma ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya gaskata ya aiki da shi ya kira mutane fassara ji kenan wallazi ja'a bis sidiq wanda ya zo da gaskiya shine annabi wa saddaqa bihi kuma muminai suka gaskata shi akan wannan gaskiya ulaika shi yasa a ƙarshe sai aka yi jami'i aka ce ulaika humul muttaquna wannan su ne masu gaskiya su ne masu takawa wallazi jaa bis sidiq wanda ya zo da sidiqu wato la ilaha illallah wa saddaqa bihi kuma ya gaskata manzon Allah fa ulaika humul muttaquna su ne masu tsoron Allah asidik kenan kai ne ka zo da sidiku la ilaha illallah wa saddaqa bihi ga gaskata manzo Allah shine ne Muhammadur Rasulullah fa ulaka humul muttaqun ma'ana wanda suka tabbatarwa da Allah manzancin rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'i wa sifati suka tabbatarwa da manzo Allah manzancinsa suka ji to su ne masu takawa sannan an karanta shi kuma da qira'a wallazina ja'u bis-sidiqi annabawan da suka zo da gaskiya wa saddaqu bihi mutanen da suka kawo kuma suka gaskata su ulaika humul muttaquna sune masu tsoron Allah akwai kuma wallazi ja'a bis-sidiqi wa sadaqa bihi bitakfir kenan wanda ya zo da gaskiya wa sadaqa kuma yayi gaskiya bihi da wannan abin da ya zo da shi ya zo da gaskiya kuma yayi gaskiya wajen kisar da gaskiya ma'ana ya san gaskiya yayi aiki da gaskiya yayi hakuri akan hanyar gaskiya kuma ya yi kira zuwa ga gaskiya abu uku ne kenan ka san gaskiya ka tsaya akan gaskiya ka yi aiki da gaskiya kuma ka kira mutane zuwa ga gaskiya sannan ka yi haƙuri da duk abin da zai same ka akan me akan hanya akan faɗin gaskiya da aiki da gaskiya shi yasa Allah ya kira kansa gaskiya ya kira annabi gaskiya ya kira musulunci gaskiya ya kira qur'ani gaskiya duk kuma yana cikin alqur'ani وكذب به قومك وهو الحق mutanenka sun karyata shi amma me shi qur'anin gaskiya ne zalika bi anna allah huwa alhaq saboda allah shine gaskiya wa shahidu anna ar-rasula haqq suka gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ha qul jaa al-haqq وزهق الباطل إن الباطل الحق من ربك فلا تكن من الممترين فهذا دي أكي دي وانا تفسير ينا تفسير ابن كثير انك كما لا تكوما أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhu wa huwa allazi sadaqa bihi kuma shi yayi gaskiya da wannan abin da ya zo da shi وقرئ صدق بالتخفيف وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون wanda muminai suka gasgata shi da shi wakila abu bakr ko suka ce abu bakar siddiq shi ne wa saddaqa bihi ya gasgata da shi saboda shi ne an ce wanda annabi yana fitowa waje farkon wanda ya fara tinkara da wa'azi abubakar kuma bai yi jayayya ba yana gaya masa ya musulunta ba ja in ja ba neman hujja ba kai ruwa rana ba wakila aliyun wasu ka ce ali bin abi talib domin shi ma ya tun yana dan yaro yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulun yake ya musulunta wakila ghayru hadha min al aqwal wasu faɗi maganganu da yawa shi ne wanda ban kawo ba na kawo muku wasu shashi daga cikin su me neman duka waɗannan aqwal din sai koma tafsirin tabari ko tafsirin ibnu kathir ko tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi zai samu wato fasarorin da aka wallazi ja'a bil sidqi da kuma bambancin qira'o'in ma wa an mujahidin fi qawlihi ta'ala mujahid ya faɗa a faɗar Allah ta'ala da yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub qala bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara wannan kalma ce ta jan hankali da faɗakarwa kalmatu tambihin wastiftah bi zikrillah da ambaton Allah to ambaton Allah masdar ne mubaf idza udifa al-masdar ila yahtamilu ismul jalala anan fa'il ne yahtamilu ismul jalala anan maf'ulun bihi to muka ce ala bi zikrillah da ambaton Allah shi Allah ya ambata ko a ambace shi ya ce ni ku kula da kyau bi zikirillah da ambaton Allah shi ambatonsa in kana jin ambatonsa ma'ana kana jin karatun Qur'ani ko kana bin dokokinsa dan shi ya ambaci Qur'ani ambatonsa ne ko ko kuma a'a mu in muna ambatonsa muna karanta sunayensa akwai zikirin lahi ma ya zukuru huwa shi abin da yake ambata shine dokoki da labarai dama wuji suke zuwa daga Allah yi na yi bari na bari da kuma labari al-akbar wal ahkam to idan kana karanta alqur'ani ba ka samun nutsuwa to qur'ani waye ambace shi in kai kana karantawa kake ambato shi qur'ani magana waye in kai kana karanta magana wa kake karanta to kana samun nutsuwa kana karanta qur'ani bi zikrillahi tadma innul qulub ai can kuma yace idza zukira Allah wajilat qulubuhum to sai Imam al-Qurtubi yace idza zukira Allah wajilat qulubuhum yace idan aka tunatar da su azabar Allah sai su tsorata in kuma aka tunatar da su rahamar Allah sai su nutsu su ji dadi dama haka zuciya take kawo daraja to sai fassara wancan da idza zukira Allah wajilat qulubuhum idan aka ambaci Allah ba su suka ambata ba ambata musu aka yi kai ka ji tsoron Allah kai ka kiyaye Allah kai sai tsoron da mota da Allah sai da sun razana sun tsorata abin da suke yin aikatawa ne su bari nan kuma bi zikirillah da ambaton Allah ambaton Allah akwai ambaton da shi yake yi akwai ambaton da ake masa sannan ambaton da zaka yi wa Allah kala uku ne akwai ambaton Allah da baki kawai zuciyarka tana can tana shashancin akwai ambaton Allah a zuciya akwai kuma ambaton Allah a kan harshenka da zuciyarka kana faɗa a kan harshenka zuciyarka kuma tana fassara ma'anar wanne ya a cikin ukun nan na ƙarshen akwai ambaton Allah a kan sunna akwai ambaton Allah a kan bid'a waye sayyidu zakirin Allah kasiran wa zakirat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yayi zikiri ka san ka dau zahirin Qur'ani واذكروا الله ذكرا كثيرا يا الذين امنوا اذكروا وفاذكروني اذكر لكن تجي اي تذكري اي تذكري تو اما waye shugaban masu zikiri wanda ya fi kowa iya zikiri zikirin sa ya fi na kowa inganci to in kace manzon Allah mun yi ittifaki ko to sai a ce ya ya yayi zikiri sai ka ji an yi tsit ba amsa ya ya yayi zikiri duk dan bid'a nan sai wutar ta mutu ahlus sunna ku tautarsa ta kama da yawa akwai zikirin ambatan shiga gida dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai zikiri yake irin wanda muke ba a yakurullah ala kulli ahyani ko da yaushe a cikin ambatan Allah yake sahabbai sun haka yato mana zikirin da yake in zai shiga gida zikirin da yake in ya fito zikirin tashi zikirin kwanciya zikirin shiga masallaci zikirin fitowa zikirin ci zikirin sha zikirin hawa sauka hawa tudu gangarowa shiga ɗakin amarya ma yana da zikiri saduwa da iyali yana da nasa zikiri shiga kasuwa yana da nasa zikiri sallallahu alaihi wasallam da yace bi zikrillah ya tadma innal qulub qala bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kana ambaton annabi kana karanta tarihinsa kana karanta rayuwarsa kana karanta zikirinsa da addu'o'insa da yadda ya rayu da matansa da yadda ya rayu da abokansa da ƴaƴansa da jikokinsa da masoyansa yadda ya mu'amalarsa wajen kasuwanci wajen ke wallahi sai ka ji zuciyarka tana nutsuwa to yace to wannan shine abin da ake nufi cikin ɗaya daga cikin tafsirin da aka yi wannan aya ne neman karin bayani ce kuma aljami da ahkamil qur'an Allah ya sa mu dace mun zo ƙarshen fasali anan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akan kauna kauna wanda ya rubuto akan kauna za mu zo babun kauna kauna akwai kauna ta hubbu ta'zim akwai hubbu shahawat ko zuyina linnasi hubbu shahawat akwai so na tausayi kamar irin san da uwa take wa ɗanta akwai so na girmamawa kamar so da ɗa yake wa babansa akwai so na sha'awa kamar san da mace take wa mijinta da san da miji yake wa matarsa akwai so na ibada da girmamawa shine son da ake wa waɗanda Allah yake so su ne annabawansa akwai kuma san Allah kun ga suna da bambanci to a nan za mu zo fasalin inda ya magana akan alamomin kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a cikin fasalin yace alamatu muhabbati sallallahu alaihi wa sallama min alamati muhabbatihi ittiba'uhu wal akhdhu bi sunnatihi na biyu min alamati muhabbatihi al iktaru min zikrihi na uku min alamati muhabbatihi tamanni ru'yatihi na hudu min alamati mahabbatihi an-nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim min alamati mahabbatihi ta'allumu al-qur'an wa ta'allumu sunnatihi alamar san annabi na daya bin sunnarsa da kuma riko da ita na biyu yawaita ambatonsa da yawan yi masa salati na uku fatan ka gan shi da ka duk abin da zai hana ka ganin annabi a lahira ko a mafarki kana kiyaye shi na hu- na uku wato a na hudu a- wato nasiha ga Allah da manzonsa da da aimatul muslimi wannan hadisin zamu zo kansa shi ma alama ce ta sonsa sannan koyan alqur'ani da koyan sunnarsa shi ma alama ce ta kaunarsa min alamati ma'abbatihi ma'abbatu man ahabbahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka so waɗanda annabi yake so min alamati mahabbatihi bughdu man abghada an-nabi sallallahu alaihi wasallam kin wanda yake kin annabi da kin waɗanda annabi yake kin su kaga biyu kenan ko kin wanda yake kin annabi da kuma kin waɗanda annabi yake kin su da alama ce ta kauna annabi min alamati mahabbatihi az-zuhd fi dunya Ala- yana daga alamar san annabi sallallahu alaihi wasallama a gaba ka damu da duniya ba baka kokawa sai an baka duniya baka haushi wajen neman ta alama ta tara at-ta'ziru min alamati al-mahabbati al-bid'a kin bid'a ma alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wasallam dan bid'a kishiyar sunna ce sannan sawabu mahabbatihi wa samaratuha duk mun zo babu mahabba za mu karanto daga wannan littafi hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi da ko babu isma insha Allah wanda yace Allah ya kara malan lafiya da imani da kuma dukkan malamanmu na sunna da mu gaba gida malam dan Allah ina son karin bayani dangane ga wannan ayar cikin alqur'ani yaya za a karanta ta hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ai ayoyi ne guda biyu daban-daban ka hada su فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ذاك حسبنا الله كان نقول الله يا إشيمو da kai da mu kenan gaba daya in kuma kace hasbi Allah Allah ya ishe ni ya din ka kace kai ne magana kai kadai nunin din kuma da mu da kai kenan da haka ba su da bambanci amma dai wanda ya zo zikirin safe din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga guda bakwai ta ya cika ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim bakwai da safe bakwai da yamma in kana yi duk wani ja'iri bai sai cutar da kai ba ko ya shirya cuta kansa za ta koma sai ka je ka duba shi kana ashe ya jiki ashe mugu kai yawa mugunta ta koma in dai ka rike wannan ba fashi insha Allah ba abin da zai same ka bayan ta yi sallah asuba ta yi zikirorin ka dama akwai waɗannan neman tsarin da ake guda uku wallahu uku falak uku nasu uku kakkamanta da waɗannan duk bayan sallar magariba da bayan sallar asuba sauran kuma kai daidai daidai sannan kuma kai aikin kusur daidai daidai to wannan ka rike su da kyau kuma duk bayan sallah asuba zikirinka na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari in kana sauri kai goma in ba ka sauri ka tsaya kai ɗarin nan cip sannan kai allahumma atini fi badani allahumma atini fi sam'i allahumma atini fi basari la ilaha illa anta allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta ka yi shi kafa uku hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai safe da yamma بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اكو da safe uku da yamma sanar karanta wani alawa ne a'udhu bika min al-ma'asami wal magharin wannan abubuwan guda goma din nan da annabi ya ce mu dinga neman tsari da su min al-hammi wal hazani والجبن والبخل وبلاء الدين وغلبة الرجال وكان أول الله ربا كذا سوكا لا تزونا لافيا الله ربا من ذلك الدنيا wannan matsalan da ta shafi shakiki da li'abdi da li'ummi a wajen matsalan gado matsala ce da malamai suka jayayya a cikinta akwai waɗanda suke ganin shakikai sun tsare li'abbai su kuma li'abbai sun tsare la ummai da haka idan akwai shaƙiƙai to li'abbai kawai ba za su ci gado ba in kuma akwai li'abbai shaƙiƙai ba za su ci gado ba da haka yawan akwai li'abbai li'ummai ba za su ci gado ba shaƙiƙai suna tsare li'abbai li'abbai suna tsare li'ummai haka wasu malaman suka faɗa amma wasu sun saba matsalar gado akwai sabani da yawa akan duk matsalar da nassi bai zo ya jeranta wanda yake tsara wani ba wasu kuma suka ce kamar malaman da muke karanta muktasar a zaure da sauransu sai su ce idan aka zo da shaƙiƙi da li'abbi ya zo da li'ummi da shaƙiƙi shaƙiƙi ya ce yana son gado shi kaɗai ya tsare li'ummi sai li'ummi ya ce to in na tsare ɓangaren baban na aje ɓangaren baban za ka iya kura ta ɓangaren uwa in yace a'a zai ce to mu raba ta yi wasu malaman suna kawo wannan hikimar sai su shigar da shi cewa in an aje uba ai shi ma ta wajen uwa suna da alaka da haka zai iya ci ta wajen uwarsa wannan kuma zai ce to in muka aje uwa zaka iya aje ta wajen uba ce a'a so don haka wasu kawai sun dauki mas'alan mutlaqan wasu kuma sun yi tafsiri cewa ba dukkan shakiki in an ce yan uwa duka uku sun shiga sai dai mas'alar su tana bambanta a wajen gado idan shakikai ne kawai mas'alar daban take idan li'ummai ne kawai mas'alar daban take idan kuma shakikai ne suka haɗu da li'abbai to mas'alar daban take da kuma li'ummai so da su li'ummai suna da farilla saboda haka wannan mas'ala sai an zauna tukunna an an an tantance yadda abubuwan suke akwai fatawar da in ka je wajen alƙalai wacce za su baka wacce take cikin mazhabin malik ne kawai wanda kuma ya karanta al-miras fi mazahib al-arba'a akan mazhabobin guda hudu duka to zai shigo maka kuma da wasu ra'ayukan daban-daban in ka koma tafsirin ibnu kasir zaka ga ya hakaito daga sahabbai masana gado sun sha bamban akan wanda yake tsare wani a cikin ukun nan akwai wanda suke ganin ma kaka ba zai ci gado ba tare da yan uwa amma ganin a mazhabin malik kaka yana tsare yan uwa kaka ta baya tsare yan uwa zai ci gado ne tare da yan uwa amma akwai sahabban da suka bada fatawa cewa kaka a matsayin uba yake kamar yadda fatawa da za baka daban amma ka je kotu kuma abin da alkali zai yanke ma daban ita kuma matsalar alkali a wajen rabon gado ita tafi muhimmanci akan fatawa don an maka fatawa wani zai iya cewa bai yarda da wannan fatawar ba amma kuka je kotu alkali ya zartar ya kuma sa hannu ya baku takarda kaga ba dama sai dai ku in za ku kai kara sai dai ku kai kotun sama da shi in bai muku ba so shi yasa matsalar take da dan wahala a wajen fatawa wanda yace ana cewa fi sabilillahi wa rasuli fi sabilillah wasu almajirai suke ta ba mu fi sabilillah to ai fi sabilillah matsala ce ba mai girma jihadi fi sabil duk addinin gaba ɗayan sa ai shine sabilillah shi yasa Allah ke cewa wa anfiqu fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah duk addinin sai Allah ya dinga cewa wa anfiqu fi wa jahidu fi wa qatilu fi sabilillah saboda gaba ɗaya addinin shi ne hanyar Allah an an ce kuma hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin shi ya zo da ita in kuma an ce hanyar mu'minai su suke a kanta abinda yake nufi kenan wannan ko ne matsalar bambancin kauna da soyayya ko da ya to wannan in zama zo babu soyayya insha Allah za a bada amsa fiye da yadda za a iya bada ita a ɗan kankanin lokaci yanzu Allah ya sa mu dace Allah ya mana afwa subhanaka allahumma wa bihamdika
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ووحد بين صفوف المسلمين وهدهم سبل السلام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بيان مجلس تيمكن جمله كما لدى اهل السنه كانوا game da dokar hijabi a faransa wannan majalisar mai suna a sama ta bi diddigin labarin kafa dokar hana mata musulmi sanya tufafin da musulunci ya wajabta musu yayin fita wato hijab wadda gwamnatin kasar faransa ta kafa kuma wannan majalisa tana kallon wannan doka a matsayin azzalumar doka saboda al'amuran da suke na daya dokar ta fitar da koyarwar addinin musulunci wadda ta wajabta wa mata musulmi sanya tufafi da addinin musulunci ya yarda da su da tufarfe jikoki daga kallon mazaje da domin kare su daga munanan ɗabi'u da halaye marasa kyau